أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zaman mu na 18 a cikin karatun wanda littafi na Riyadus Salihin a bana kuma yau muna ranar 18 ga watan Ramadan shekara ta 1400 da 40 da uku bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu daidai da sha tara ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya yau muna za mu shiga cikin kitabu hamdulillahi ta'ala wa shukuri wato babin da zai yi bayani akan muhimmancin yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma dai nuna godiya wato babu fadlil hamdi wa shukuri babin da zai bayani akan falalar yin godiya ga Allah malamai suka ce kalmar hamdu wato godiya ita tafi gamewa a cikin godiya ɗin fiye da kalmar shukuru wasu malaman kuma suka ce a'a abinda babbancin shi ne ita alhamdu wato godiya ta alhamdu ana nufin yin godiya ne da fatar baki shi kuma alhamdu a shukuru ana nufin godiya da jiki a aikace wasu kuma malaman suka ce a shukuru ita ce godiya a fatar baki hamdu kuma godiya a baki da kuma jiki a aikace Allah subhanahu wata'ala ya faɗi muhimmancin godiya wato gode wa ni'imominsa a cikin alkur'ani kamar misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun fazkuri ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku washkuruli Allah ya ce ku gode mu wala takfuruni kada ku butulce mu suratul baqara aya ta 152 Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar fazkuruni ai uzkuruni bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar yin biyayya gare ni azkurukum bi ma'unati ni kuma zan ambace ku da samun taimako na wato za ku samu taimako na an karbo daga sayyidina Zair dan Aslam yake cewa annabi Musa alaihi salam ya ce ya rabbi kaifa ashkuruka ya ubangiji da kaka zan iya ta yaya zan gode maka sai Allah subhanahu wataala ya ce mishi tazkuruni wa la tansani ka riga ambato na kada ka manta da ni bai za zakarta ni fa karshe karta ni to idan ka ambace ni to lalle ka gode mu bai za nasita ni fa karka farta ni idan kuma ka manta da ambato na wato ka butulce min kenan an karɓa daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa ma'anar faskuruni azkurkum ai ambatan Allah gare ku shi yafi girma fiye da ambatan ku gare shi ma'ana ambatan ambatan ku da Allah zai yi to nan shi yafi girma kuma yafi a ba da lada gare ku fiye da naku ambatan da kuke ambatan Allah ya zo a cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsihi ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه wanda ya ambace ni a cikin zuciyar shi ni kuma zan ambace shi a cikin zati na wanda kuma ya ambace ni a cikin jama'a masu yawa ni kuma zan ambace shi a cikin jama'a da suka fi tashi jama'ar alkhairi to wasu daga cikin wasu daga cikin malaman hadisi da wannan suke kafa hujja akan halascin yin zikirin Allah a jami'i Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratu Ibrahim aya ta bakwai Allah ya ce la in shakartum la azidannakum lalle ne idan kuka gode min wallahi lalle ne zan ƙara muku ai la in shakartum ni'mati wato lalle idan kuka gode wa ni'imata kuma kuka yi biyayya gare ni la azidannakum fin ni'ma ni kuma zan ƙara muku a cikin ni'imar Allah subhanahu wataala yake ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman misali a cikin suratul Isra ya umarci shi da yin godiya ya ce mishi wa qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah wato qul alhamdulillah allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk to haka nan hata 'yan aljanna su ma wannan karbata alhamdu ɗin suna faɗatta misali a cikin suratu yunus alaihissalam aya ta goma da allah ya ce inal lazina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanin tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin an karɓo daga da yawa daga cikin magabata suna cewa 'yan aljanna duk lokacin da suka ji sha'awar wani abu sukan ce subhanaka allahumma da sun faɗi wannan kalmar da sai mala'ika ya kawo musu wannan abu da suke sha'awa wato da zarar 'yan aljanna sun ji sha'awar wani abu suna so suna cewa subhanaka allahumma shikenan kawai sai ga mala'ika ya zo da abin nan take to haka nan mala'ikan idan ya kawo musu abin zai yi musu sallama ya ce salamun alaikum su ma za su amsa wannan sallamar shi ne inda Allah yake cewa wata hiyyatu mun fiya salam wato gaisuwar su a cikin gidan aljanna ita ce salamun salamun haka nan idan suka ci abin wannan abin in abinci ne sun ci bayan sun gama suka ci alhamdulillah su sake gode wa Allah shine Allah ya ce wa akhir da'awahumu alhamdulillahi rabbil alamin to Allah subhanahu wataala bayan ya umarce mu din da yin godiya ya ba mu labari kuma cewa ita godiya din nan hali ne ko kuma ɗabi'a ce ta 'yan aljanna to haka nan kuma ya gaya mana cewa shi kansa ma yana godewa kansa misali Allah ya ce alhamdulillah lazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai sannan kuma ya halicci duhu da haske to kaga nan anan Allah ne ya godewa kansa da kansa kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari game da shigar ‘yan aljanna zuwa cikin masaukansu Allah ya ce, Wata mala'ika ta hafi na min haula arshi, isabbi hunna bi hamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Za ka ga mala'iku sun kewaye sun kewaye a gefen al'arshi suna yin tasbihi da godiyar ubangijinsu ko ubangiji ya yi hukunci a tsakankanin su da gaskiya daga nan kuma sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin. Abdullahi dan Abbas ya ce iftata Allahu al-khalqa bil hamdi wa katamahu bil hamdi Allah ya bude halitta ne da alhamdu wato da yin godiya sannan kuma ya cika halittar shi da yin godiya Allah subhanahu wataala a wani gun yace wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya face shi lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata gare shi a farko da ƙarshe walahul hukumu kuma hukunci gare shi yake wa ilai turja'un kuma gare shi makoma take ko kuma gare shi ake mayar da ku wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi bi qadahayn min khamrin wa labanin fa nazara ilayhima fa akhadha al-labana fa qala jibril alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrati law akhadhta al-khamra gawat ummatuk rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi hanyar sirna abu hurairah radiyallahu anhu yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam utiya lalata usri bihi bi qadahaini min khamri wa labanin a daren da aka yi isra'i da miraji da shi an kawo mishi ƙwaraye guda biyu wato ƙwarya guda biyu wadda kowace tana cike da abu ɗaya tana cike da giya ɗaya kuma tana cike da madara fanazara ilaihima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kallo zuwa gare su fa akhadha labana sai ya karbi ƙwarya dake cike da madarar fa qala jibril sai malaika jibril ya ce alhamdulillahi allazi hadaka lil fitra godiya ta daba daga Allah wanda ya shiryar da kai zuwa ga tafarki madaidaici law akasul khamra laqad ummatu ya rasulullahi da ka karbi waccan ƙwaryar mai cike da giyan nan to da al'umarka gaba ɗaya sun bata a bayanka rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito hadisi imam sharafuddin annawawi yace kalmar nan ta fitila da ta zo a cikin wannan hadisin malamai sun fassara ta da cewa ana nufin musulunci da kuma istiqama wato daidaituwa akan hanya wato ma'anarsa ne wallahu alam da iktarta alamatul islam ya rasulullahi ka zabi alama ta musulunci da kuma istiqama wato daidaituwa akan tafarki haka nan ya sanya wannan madarar ta zama alama akan wannan saboda kasancewar madara abu ne mai saukin sha abu ne mai daɗi kuma abu ne mai tsarki har ila yau mai kuma warkaswa da ƙosarwa ga masu shan su kuma a cikin shi ana akwai lafiya ana samun wato lafiya ita kuwa giya gaba ɗaya cikin cuta ne asali ma sunanta umul khaba'is wato uwar dukkan laifuffuka da kuma ƙazance ƙazance kuma mai janyowa ne ga dukkan nau'o'in sharri wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع حديث حسن رواه أبو داود وغيره وانا حديث شما أنكر أستعين سيرنا أبو هريرة در الله دبدا غريش يتي مزع الله صلى الله عليه وسلم يتي كل أمر ذي بال دون الأمر mai muhimmanci la yabda fi bilhamdulillah amma ba fara shi da kalmar alhamdulillah ba fa huwa aqta'u to wannan abin mai yankakkiyar albarka ne shi yasa ake so mutum ya yawaita godiya a cikin rayuwarsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana zikirai da yawa waɗanda suke kunshe da godiya misali idan mutum ya waye gari kana tashi daga bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'ar da akan yi wacce suna kunshe da godiya din alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikri godiya ta tafi daga Allah wanda ya dawo min da raina sannan ya bani lafiya a cikin jikina ya kuma yi min izini da yin ambatansa don ka ambaci wannan addu'ar don sha Allah za ka tashi lafiya daga baccinka kuma duk wata cutawa da shedan ya shafa maka a cikin baccinka Allah zai kiyaye ka daga gare ta haka nan idan ka zo cin abinci a bayan ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa kai godiya nan ma ka ce alhamdulillah allazi alhamdulillah allazi amani wa razaqani minhu bi hawlihi wa quwwati godiya ta tabbata daga Allah wanda ya ciyar da ni kuma ya azurta ni da wannan abinci da karfin shi da albarkarsa to haka nan idan kai tafiya ka dawo in zo shiga gida nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin godiya sannan a duk dai gaɓoɓi daban-daban dai a rayuwarmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu muhimmancin yin godiya saboda dama yana daga cikin suna sunayen wannan al'ummar shine alhamadun wato al'umma masu yawan yin godiya shi yasa ma hatta a cikin ibada a kowane rana sai mun yi godiya ga Allah idan mutum ya tsaya zai yi sallah a kowace raka'a ta sallah yana farawa ne da fatiha wadda ita kuma ayar farko a cikin fatiha din ita ce alhamdu ma'ana dai a kowace rana kowane musulmi inda musulmin kirki ne wanda yake yin sallah biyar a wuni yana gode wa Allah aƙalla sau goma sha bakwai in ma ba zai yi azkar na safe da yamma ba ina kuma mutum zai yi azkar na safe da yamma to a cikin azkar din akwai addu'o'in godiya ga Allah subhanahu wataala wa ana bi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكتي قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث عن كرؤوس سيرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله إرادة من شاء الله سبتا غريش يجي إذا مات ولد العبد إذن دن جدن ونباوى يا رسول قال الله تعالى لملائكته سي الله يجي وملائكونسا قبلتم ولد عبدي kun karɓi ran ɗan gidan bawa na fa ya ƙuluna na'am sai mala'ikun su ce ƙwarai ku ya ubangiji fa ya ƙolu ƙabaltun samar ta fu'adi sai ce musu kun karɓe ‘ya'yan itaciyar ruhinsa wato ‘ya'yan itaciyar zuciyarsa sai su ce kwarai ku ya ubangiji sai Allah ya ce musu ma za ƙala abdi yayin da kuka karɓi ran ɗan gidan bawa na mi kuka ji bawan nawa ya faɗa fai ƙuruna sai mala'ikun su ce hamidaka wastarja'a ya gode maka ne kuma ya yi istirja'i wato ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ya yi godiya fai ƙulu lahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ubnu li abdi baitan fil janna ku gina wa bawa na gida a cikin gidan a cikin aljanna wasammuhu baitul hamdi ku sanya wannan gidan suna baitul hamdi wato gidan godiya rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne rawaito hadisin kuma ya ce isnadin hadisin mai kyau ne da anan yana nufin da anan ya kunshi ko baligi waɗanda bai balaga ba ko namiji ko mace inda dan inda danka ya rasu to kai kokari kai amfani da wannan kalmomin wajen tarar abin yayin da aka ce maka wane ya rasu kaje ka duba ka tabbatar ya rasu sai ka ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa abdini khairan minha to idan ka faɗi wannan insha Allah ubangiji zai sanya mala'ikunsa su gina maka gida a cikin gidan aljanna sannan kuma zai mayar maka a gurbin wannan dan zai baka wani dan da yafi wannan din alkhairi kuma yafi shi albarka insha Allah ko ɗa namiji ne ko ya mace ce ko ɗa ne wanda ya balaga ko har ya kai ga yin aure ma ko kuma yaro ne ƙarami kai ko da jariri ne wanda aka haife shi a ranar kuma ya rasu a ranar idan kai wannan addu'ar insha Allah za ta same shi wannan wannan hadisin yana karantar da mu falalar yin hakuri a lokacin da ɗanka ya rasu a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mari abdul mu'min idza qabadtu safiyahu min ad-dunya fahata saba illal janna bawa na mumini idan har na karbe mishi abin kaunar shi wato dan shi kenan a nan duniya kuma yayi hakuri to ba shi da wani sakamako a gona sai dai aljanna to kaga wannan bishara ce ga duk wanda yayi aure kuma yayi sa'a a cikin ƴaƴansa akwai waɗanda suka rasu kuma yayi sa'a yayi hakuri saboda rasuwar yaran nashi ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah wannan albishin ne gari shi ana nasin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yarda an al-abdi ya'kulu al-aqlata fa yahmaduhu alaiha wa yashrabu ash-sharbata fa yahmaduhu alaiha rawahu muslim wannan hadisin imam muslim ne ya ruwaito shi ta hanyar sirrin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yarda anil abdi haƙiƙa Allah yakan yana yarda ga bawa ya kulul aklata bawan ya zamto yana cin abinci fa yahmaduhu alaiha yana godewa Allah akan wannan abincin da ya ci wa yashrabu sharbata yana shan abin sha fa yahmaduhu alaiha kuma yana godewa Allah akan wannan da dalilin yin godiya ga Allah yayin ci da sha mutum yakan samu ladan da mai azumi ma ba zai samu ba mai azumin bai yi azumin nashi a yadda ya kamata ba wani hadis yana yin bayani ne akan falalar yin godiya ga Allah yayin cin abinci da kuma shan abin sha kuma wannan yana daga cikin karamcin ubangiji subhanahu wataala da yawa wannan al'umma domin shine wanda ya maka falala ya buɗa maka ka samu arzikin da har ka sai abincin da zaka ci sannan kuma yakan baka yarda shi idan ka gode masa yayin da ka zo cin abinci babu fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi ne da zai mana bayani akan falalar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa kowanne mu'mini cewa yin salati da da taslimi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma sannan Allah ya ba da labari game da zatinsa da kuma mala'ikunsa masu girma bisa cewa lallai su suna dawwama cikin yin salati da taslimi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam abul aliya ya ce salatin Allah subhanahu wata'ala shi ne yabonsa da kirari yabo da kirari da yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma salatin da mala'iku ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne addu'a gare shi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce ai ma'anar suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wai suna sanya mishi albarka an rawaito ta hanyar sufyan sauri da kuma wasu da yawa daga cikin ahalul ilmi wato ma'abota ilimi suna cewa salatin ubangiji da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana ƙara masa rahama salatin kuma da malaiku suke mishi shine suna yi masa istighfari da shi da al'ummarsa al-imam ibnu kasir yace ma'anar dai wannan ayar cewa Allah da malaikun shi suna yin salati ga wannan annabi mai girma shine Allah subhanahu wataala ya bada labari ne game da wata ibada da ake yi saboda girman matsayi na bawansa kuma annabinsa wata ibada da ake yi ta musamman gare shi a cikin malawul ala cewa shi Allah subhanahu wataala yana masa kirari a wajen mala'iku sannan kuma su mala'ikun makusanta su kuma suna yin kirari gare shi sallallahu alaihi wasallam na haka Allah subhanahu wataala sai ya umarci halittun shi da ke cikin alamun sufula wato waɗanda ke cikin wannan duniyar cewa su riƙa yin salati da taslimi ga ma'aiki alaihi salatu wasalam domin ya zamto a yabo da kirari ya haɗu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga alamul uriya da kuma alamul sufula gaba ɗaya zama dukkan talikai suna yin salati da taslimi kenan gare shi an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra wani hadisin an karɓo su ta hanyar sirna abdullahi ɗan amur ɗan asi ya dara ala zama da gare su da shi da mahaifinsa dukansu sahabbai ne ya ce ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alaihi salatan wanda ya yi min salati ƙwaya ɗaya tal sallallahu alaihi biha ashira allah subhanahu ta'ala da girmansa da buwayarsa zai masa salati guda goma to yanzu me ya kai wannan girman falala a ce yanzu kamar yadda kake dinnan kai dinnan bawa makaskanci Allah subhanahu wataala da girman sa da buwayarsa ya ambaci sunanka har sau goma yayi salati gare ka saboda kai salati ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam me yake wannan girma shi yasa malamai suke cewa a dukkan abinda harshe ke iya fadarsa bayan kalmar shahada babu abinda tsadarsa ta kai kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ibada ce ta musamman wanda Allah subhanahu wataala yake banci wannan al'ummar da ita domin rahama gare mu domin ta hanyar salati ba ɗaya tal idan kai to zaka samu daraja da fifiko da lada a lahira wanda wani mutumin a wata al'ummar daban zai iya yin shekara ɗari ko shekara dubu yana yin ibada bai samu wannan darajar salatin nan ba ɗaya da kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma malamai suka ce salatin annabi sallallahu alaihi wasallam fifikon da yawa dukkan sauran ibada shine shi har yanzu ba a faɗi yanayin yawan ladansa ba har yanzu ba a faɗi yawan ladansa ba kuma da za a tattaro dukkan dukkan lada wanda dukkan halitta suka yi na duk wani aiki da suka yi a tattaro dukkan ladan sallah da azumi da karatun alkur'ani da duk wani lada da wani bawa ya taɓa samu a ɗora su gaba ɗaya a kan hannun sikeli ɓaya ɗaya sai a kawo a cikin salatai da Allah zai maka in kaiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda goma ɗin nan a ɗauko ɓaya ɗaya salatin da Allah ya yi a sanya shi a ɗaya hannun mizanin malamai suka ce to a nan wanne ne zai rinjaye wani ayyukan ladan da dukkan bayin Allah suka yi su ne za su rinjaye salatin nan ɓaya ɗaya na Ubangiji ko ba salatin nan ne na Ubangiji zai rinjaye su kaga salatin Allah subhanahu wataala shi ne rinjayi dukkan ladan wata ibada da duk wani halitta yi ko ma wane ne hatta annabawan da manzanni gaba ɗayan su duk wani aikin su na lada idan an dora shi akan mizani bai kai darajar salatin da Allah subhanahu wataala zai wa wani bawa daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yayin da yace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wala ayi halin dai a kada mutum ya bari harshen shi ya kushe daga yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi ta hanyar sirna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra ashra salawatin wa hatta anhu ashra khati'atin wa rafa'a lahu ashra darajatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi min salati kwaya ɗaya tal Allah da girman sa da daukaka shi zai mishi salatai guda goma sannan zai kankare mashi zunubai guda goma sannan zai ɗaukaka darajar shi har sau goma idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kaga wannan daraja kenan da martabar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salatan rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisi an karɓo shi hanyar sirna Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su mutu a gare shi ya ce awalan nasu bi yawmal qiyamati waɗanda suka fi keɓantuwa da ni a ranar alkiyama kuma mafiya samun kusanci da ni a ranar alkiyama kuma mafiya samun cancanta da samun ceto na a ran alkiyama su ne aksaruhum alayhi salatan waɗanda suka fi yawaita yin salati gare ni a nan duniya rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya rawaito shi kuma ce hadisi ne mai kyakkyawan isnadi waga idan kana so a ran alkiyama ka zama daga cikin mafiya samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mafiya samun kebantuwa kai da shi a ran alkiyama mafiya samun kusancin wurin zama ga kaga shi a ran alkiyama mafiya samun ceto ceton shi a ran alkiyama to ka yawaita yin salati a gare shi a nan duniya da wannan niyyar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata ibada za ka kwatanta ta da ita babu ibada ce ta musamman wacce Allah yake tsanci wannan al'ummar domin rahama gare mu wa an aus ibn aus radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa aghsiru alayya min as-salati fihi wa inna salatakum ma'rubatun alayya fa qalu ya rasulullah wa kayfa tu'radu صلاتنا عليك وقد أرمت قال يقول بليتا قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح وانا حديث عن كرقوش تحير سيرنا أوس عن أوس رضي الله عنه يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة حقيقة رانا الجمعة تنا دقا cikin mafi fitan ranakunku ka afsiru alayya min as-salati fihi lalle ne ku yawaita yin salati gare ni a cikin wannan wuni na juma'a wa inna salatakum ma'rudatun alayya domin ana bijiro da salatan ku gare ni wato ana nuna min salatin da kuka yi min a ran alkiyama ana ana nuna min salatin da kuka yi min a nan duniya a duk ranar juma'a shin ba za ka so a ce an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati kamar guda dubu ba ko dubu biyar ko dubu goma a ranar juma'a ai za ka so haka to lalle ne yan uwa mu yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallam musamman ma a ranakun juma'a sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta da yaya za a nuna maka salatan mu alhali ka riga ka ka zama turbaya wato ka riga ƙasa ta cinye namanka da ƙashinka ka zama ƙasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna Allah harrama alal ardi ajsad al anbiya hakika lalle Allah madaukakin sarki ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa ƙasa ba ta cin jikin annabawa kai ya zo a cikin wani hadisi ma cewa su annabawa alaihi salam rayayyu ne a cikin kaburburan su Imam Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin tare da ingantaccen isnadi kuma wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin yawaita salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kowane lokaci musamman ma a ranakun juma'a. Wa na bi horairata radiyallahu anhu ƙal, ƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, a ragima an furajulin zukirtu inda hu falamin salli alai, rawahu tirmidhi wa ƙala hadisun Hassan. Wani hadisun Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi tare da kyakkyawan isnadi ta hanyar sayar na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ragima anfu rajulin wato Allah ya turmuza hancin mutumin da zikirtu inda hu fa lam salli alayya an ambace ni a gaban shi amma bai min salati ba ma'anar Allah ya turmuza hancin mutum shine kaskanci ya tabbata ga duk mutumin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban shi amma bai mishi salati ba wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda kaji an umbace shi in dai ba a ban daki kake ba kai ko a ban daki kake kai a zuciyarka haka nan ko a cikin sallah kake ka ja ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah kake ko a tahiya kake ko a karatun sallah kake ko a ruku'u kake ko a sujada ko ma a yaya kake kaji wani wanda ba sallar yake ba yana yin wata ibadar kai ko masu hira ne a waje kaji wani ya ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce watakil wannan shine sirrin da ya sa wato malaman hadisi suka fi kowanne malami ko kowanne nau'in malamai shan ambato a duniya saboda mi saboda yawaita salatin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi sun fi dukkan sauran malamai yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk sanda malamin hadisi ya zauna zai bada hadisi na farko dai suna da yawan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani imamu na Malik idan ya zauna idan ka zo gun shi neman karatu yakan tambaya karbar hadisi ka zo ko kuwa fatawa ka zo ko tambaya akan wata mas'ala ta fiqh idan ka ce fiqh ka zo ko wani abu daban to sai ya baka amsar ka ya baka karatun ka a yadda yake amma idan ka ce ka zo ne karbar hadisi a gun shi to yakan ce ka zauna ka jira shi sai ya shiga gida ya sake yin wanka ya canza sabon tufafi ya fesa turare ya mulka mai a jikin shi sannan ya taje gashin kansa da sajen shi da gemunsa da gashin bakinsa ya gyara sosai ya kintsa sannan ya feshe turare ya fito ya zauna sannan ya baka ya baka karatu sannan wata rana imamu na malik yana ba da hadisi a gaban almajiran shi to sai wata kunama ta sadado ta lallabo ta shiga cikin tufafinsa sai da ta yi mishi harbi sau goma sha bakwai amma bai motsa ba sau goma sha bakwai bai motsa ba saboda ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa bai kamata a ji shi kuma yayi wani motsi ba wato malaman hadisi sun kasance duk sanda za a ba su hadisi akan ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi malamin zai ce sallallahu alaihi wasallam su ma almajiran masu karɓar hadisin za su ce sallallahu alaihi wasallam wannan yawan ambatan shi yasa sai ya zama wato sun fi kowanne malami yawan shan ambatu wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tuballighuni haythu kuntum rawahu abu dawud bi isnadin sahih wani hadisin an rawaito shi ta hanyar sirna abu huraira idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taj'alu qabri aidan kada ku sanya kabari na ya zama wani wajen biki ko wani abun biki wa sallu alayya ku rika yin salati gare ni wa inna salatakum tuballighuni haythu shi'tu haythu kuntu domin salatin da kuke mun zai iso gare ni daga duk inda kuke rawahu abu dawud da isnadin sahih imam abu dawud ne ya rawaito shi tare da ingantaccen isnadi ai a wani hadisin kuma cewa yi la tajalu buyutakum quburan kada ku sanya gidajenku su zamto kamar kaburbura ai kada ku wobuntar da gidajenku daga yin salati gare ni domin duk gidan da ba a yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gidan ya zamto kamar makabarta ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yawaita yin sallah da salati a cikin gidaje kuma ya hana rashin yin wannan din a nan za mu tsaya akan wannan hadisi wanda yake shine hadisi na dubu da ɗari hudu da ɗaya a cikin wannan littafin insha Allahu a gobe za mu ɗora zuwa in abin da ya sauka da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين رب العالمين